الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan ka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau rana ce ta bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira shekara 1445 bayan garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga Makka zuwa Madina kuma a cikin baka 22 ga watan Satumba watan tara kenan 2023 muna sura ta shida al-an'am kuma za mu tashi aya ta 72 wanda wannan shine darasi na 11 iqra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قال الله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوا kuma lallai doka daga ubangiji na cewa lallai aqimus salat ku tsayar da sallah shi ne aka ce wasu batattu suka ce ana nufin a dakatar da sallah tunda an ce a tsayar da sallah a gabatar yana daga cikin hadari mutum ya kasa fahimtar me Allah ke nufi da littafi haka ne imamu shafi'i yake cewa amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah ni na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah bisa nufin shi Allah ba ni nufi na ba har nan aka zo ka same ni daga ɗaya daga cikin makwabtanmu a jihohi da wata jama'a ta bayyana suna sa fararen kaya ƙur'ani ne ba sai an gaya musu sai dai ba sa sallah gangarayen ƙurani amma kafirai ba wai daga cikin shufa su ayan ce to ayan ce a tsayar da sallah fassarin ke to su tsayar na ba mashin da ke fahimtar wannan fassara murɗaɗɗiya shi sa fahimtar nassi daga Allah ta'ala babbar magana cikin waɗanda suka ɓace zamanin shehu ɗan fodiyo a kwanda ya ce ai ya halatta mutum ya auri mata goma aka ce kai ce kai kuma ƙorani aka ce kawo ƙorani ya ce allah ce fanki tuma babu na kwambinan lissafi ne ke to biyu ku auri abin da kuke so na mata biyu allah da ce ifnatin matsanati ita daga biyu shi a arabe su wasu lafashto biyu ga uku biyar waruba hurhudu biyar hurhudu nawa bakwai biyar ga hudu bakwai tara cikin kuma tara kenan fa'in lam fa'in khiftum Allah ta'adilu fawahidata nauma malakatiyar ba gani ko goma kenan yadda tarihin ya zo mana an yi an yi tubaiki kashe shi aka yi don gara ya mutu da bata addini kaga shi ne mai murɗaɗɗiyar fahimta game da aiki haka duk bid'a in ka ganta ta samo asali daga fahimta ne maka in ba ka baya za a yi mutum ban da kida hukunci ba ka ce wani salatin ka yafi salatin ibrahim ba in ba halaka ba da shi ɗan ya wanke maka hannu a karo wanda annabi ya faɗa yau ka bata haka Allah ka bari wani yake cewa ai Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka in ka same yaqini ka daina sallah kuma yace hujja ke gare shi aya Qur'ani wanda dukkanin musulmi sun fahimci abinda ake nufi da ka bauta ma Allah har yaqini yaqini ana nufin mutuwa ko kuwa in ba haka ba waye kuma manzon Allah yaqini ya taɓa barin sallah to kaga murtaƙiyar fahimta ce ɗayan su ce ba ku musa suna nan da yawa yake Allah ce la ikra fi din ko da aka ɗanka in bai sallah baka kyale kuma da me la ikra fi haka wasu batattu da ke cewa ya halatta ma a cikare har da aka haihuwa suka yanka kare suka ci wato a ina ƙorani Allah ya racin wai nassin ƙarara ina ne ba su bukatar kawai ƙorani kawai su ne su da sai ka tambaye su wai ku kun yi mani da annabi muhammad cikun kafin a ji koyi muna son matsayin musamman matsayin manzan Allah a wurin in ma sun cancanta ma yi magana da su akwai da ba ma shirinsu ba ka ɓata lokaci a ana magana ga wanda yake gane ba wanda yake ita amma don kada wani ya ɓace game da ɓannar da suke kai sai mu ce ya matsayin manzan Allah wa kun yi imani da shi yaya aka yi kuka ce kuna da ayar ƙur'ani ta cin naman kare aya kaza aya ha wa aka bai ƙur'ani kai aka ba ƙur'ani ko annabi ce ya wanda aka ba shi ƙur'anin aka yi mai wahayi shi ke bayanin ƙur'ani sai ya mance ya mana bayanin akwai kare a ƙur'ani sai kuka gano a yanzu ko? ɓata kenan taka inda take ko kuwa wane ne Allah ya ce wa an zalna ilaika zikira litubayyina litubayyina litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين تكشف سورة النحل يا بيبا ɗayan biyu ko ya san da waɗannan ayoyi da aka halatta cin kare daga ne fahimci haka ko bai gaya mu duniya ba ka faɗi wannan kafirci saboda ya ayyuhar rasulu balli ma unzil ilayka min rabbi wa in lam taf'al fama ba mun annabi bari biyu ɗaya kenan na biyu ko ya mance ne bai faɗa ba ko sai ko ga na uku ko kuna kan kafirce ne ko ita ce amsar wanda ya ce da ke shi ƙur'ani kawai ya tsaya ba ran shi da bayanin annabi sai mu ce ƙur'anin ma ka ƙare ne saboda Allah ce wa ma ata kuma rasulu ya ce wa in tuti'uhu ta kafa shi da yawa kamar rana a sama to kaga wanda Allah bai nufe shi da aka bakai zama shi sa kullum ka ci gaba da addu'a Allah ka kare mana imanin hikimar shigo muku da wannan a takaice saboda wato kulli da aka samu tsakanin wannan fasar wa an aqimu salat kuma ku tsayar da sallah sai kace alaƙa ta kamar bahaushe ce kai malamin ginin nan ka tsayar da gini sai da ka wannan ma'anar suka kawo nan babu haushin da ke nisa ku tsayar da sallah mana ku yi ta gidi yadda annabi ya shi ne ma'anar magana a rabtun wata kusan nan ku ji tsoron shi Allahu akbar wa huwa allazi ilayhi tuhsharu wa huwa Allah shine wannan da ilayhi zuwa gare shi ne tusharun ake taro ku ko kuke ake tara ya fi ku ce tara ku ba taro a hausa kaga akwai tunsharu akwai tuhsharu akwai annashu wa ilaihi nushu ko ba ka ba wa ilaihi tuhsharu wa ilaihi kuka ce annushur daga nashara yanshuru nashar shine fitowa daga kabari shi nashar resurrection to zuwa ga Allah ne ake resurrecting din ake tada bayan an ta da ku kun yi cirko-cirko a bakin kabari sai kuma a kora ku zuwa ga firfajar kiyama tushewin tashi da kuma tarawa wasiƙan lafiyar taɓo rabon ila jannati zumara wasiƙa za a kora mu zuwa ga ubangiji insha Allah ta'ala zumaran a tafiya wato tawaga tawaga irin tawakilci da mutuntawa to ina ahlul tawhid ina ahlul siyar ina ahlul qur'an ina ahlul sunna akwai wanda duk tutan da aka faɗa sai an sani shi Allah Allah maza sun da tafi ya Allah وحيد ابن الورد المكي malam mutumin nan malami ne cikin ƙubbabin makka har sufiyanu ibn uyayl la sufiyanu thauri amilun fil hadith in ya kare darasin hadisi yakan ce ta'alu nadhhab ila at-tabib kuma mu je gun likita sai ce in tabi anta marid la la la la ila at-tabib al-qulub wa'ibu zantutukansa kamar tasiri a ƙorani mukan gyaru tare da ilimin sufiya a raftun saboda haka zuwa ga ubangiji ne ake tattaro toshiyar shi zake kan ake kan lokacin mai mahshar al-mahshar ranar tattarowa congregation ku tuna zuwa ga ubangiji ne ake taro ko ake tara ko ake haɗa kanku gaba ɗaya saboda kowa ya sami natijar abin da ya yi lafi samun daidai don mu gani wahuwan lazi halakar samawati wal'ard allah dai shi ne allazi ana maso wannan da halaka ya halicci kalmar khalaqa fili ne guda nawa mai baki nawa baki nawa ne baki uku ne solafi ne wani iri ne matan gurguru ne ko ko karare ne tsiraitacce ne mujarrabi khalaqa mudari'insa ne ya khalaqa ومنين خلق سكت الخلق هو الإيجاد من الأدم فسامر دونا أبو دقرش تو يا هلت أنت خلق النجار الكرسية خلق النجار الكرسية كافنت يا حليت كجيرا وانا يا هلت عربية أنا خلق to yayi kama da halittar Allah suka ce subhanallah ai shi kafinta da na baka misali shi abin da yayi suna kiransa tahwilu mawjudin alladhi asluhu adam ila shay'in akhar wannan halitta ne shakali kawai to shi kenan kafinta yayi kujera kace yayi halitta to asalin bishiyar kwai halitta yana a shi kafin da ba rika ana kiransa tahawili canzawa basirar waye ba shi ruwan da bishiyar ta kwankwada ta girma waye saukar da ruwan abin da ilimin botany ke kira photosynthesis ko abincin da bishiya ke zuka har ta girma waye haifar da wannan bayanin Allah a shi kenan shi kafinta yayi tahwilul mawjud ne min halatin ila hal kenan kalmar khalaqa isti'ara ne ko mu gane bane wane ne al-malik hakikanin sarki amma haramun ne kace maliku kama ba maliku ne maliku najeriya amma sai shi wanda kace sarkin nan raba mai akai ni zan ce da kai ana maliku jawalati ni ne sarki na waya amma kuma gashi Allah shi ne maliki yau da Allah shi ne mamallaki da suka ce ai mallakar ubangiji ba ta da iyaka kai kuma abin da ka mallaka yana da iyaka tare da kai ka mallaki gidanka da motarka amma ba za ka sarrafa motar bisa yanda kake so ba inda kana son ka zauna lafiya da ubangiji ka sarrafa ba za ka ce ai mota ta ce a ɗora giya a ciki lalala ba zai yi ba kana mai imani shi mulkin da kai is restricted akwai iya ɗaike na biyu wanda da yake jin shi ne mulki ne mulkin shi na da iyaka mai mulkin kano a kan yake ne bai je kaduna ba bai je kaduna haka shi ma bai zo nan ba ko ka isa ka ce allah mulkin kundi laiki ban da sauri to kenan kaga mulkin adam abu ne sanan da uku mulkin mutum yana karewa ko baya karewa in aka yi zaɓe a ƙasar nan tamu shekara nawa ne shi yasa ba sa so ya kare ba sa so a yi ta yi a yi ta yi in ya kare a yi maza a ke sana amma kuma dole rabu da abu dole to shi na Allah yana da ƙarfi washe idan aka ce malik mai mulki shefa na Allah gagara ba dole arabtun saboda Allah shine wanda na ba ku misali daga khalaqa ne asali sai na ba da misali khalaqa da irin su malaka ya mata Allah shine wanda ya halicci sammai da kuma ƙasa bil haqqi akan daidai Allah ba da dan wasu yace ma khalaqna as-samawati kuma bainahuma la'ibin ba wa halitta dan wasu duk abin da kaga Allah ya akwai hikima Allah ya halicci yaro yau kuma daga ciki sai koma bai ga duniya ba kuma hikima san dama zai koma me yasa aka halicce shi sai mu ce ilimin da kenan ko kake da baka sani ba kai aiwa ma utitu min al-ilmi illa qalil ba dole bane hikima bayyana gare ka amma Allah shine al-hakimul khabir yadda aya ta faɗa talaka ne ɗigiyar ya samu ragon layya ana gobe za a ila yaɗin kuma sai a sace ya ce shi kuma wannan yana da ainihin garke na ragunan ba wanda ya taɓa kuma sai ka ce don na ta yi faru wake tambayar Allah kan hukuncin shi la yus'alu amma ya fa'alu wahum yus'alu jalla fi ula Allah ka azurta mu da sallama wa hukunci to Allah tabaraka wa ta'ala shi halicci sammai da ƙasa bisa gaskiya da dahil wa yawma yaqulu kun fayakun ay udkur aw ifham aw tasawwur tasawwur yawma dan ba haka ba yawm maf'ul ne mansub ala nasb fa'il wa fa'il anta wadkur anta muqaddar fatuna ranar da Allah zai ce da komai kun fayakun kasance kasance shanin kiyama ke kasance sai ya kasance an gane ko qawluhu alhaq zancen ubangiji gahir waman asdaqu min Allah qila aw nuri haditha wa yafi Allah gaskiyar magana in ya ce kasance sai ya kasance ruwa sauko ya sauko mun sha ruwa mun na iko to damina lokacin ki ya zo ki tafi ta fara jan gida wannan abin da ban mamaki ba kuma tun da ka zo duniya wannan tsari ba a taɓa samun kansa ba kamar mutum ba ba ka taɓa samun lokacin da aka ce ido ya gani zidda hawaye inda ido ne zai ba da baka taba samun tsari ya kare cewa ƙasa ta gane fitar ƙasa baka taba cewa nauyin yamin yawa ba ku sassafe ne ku sare ne ku yaga ne ku sa shuka ku kuma ba ku amfani sanar ku duka taka ne ni na gaji haka ba kuma ba samu Allah ne ce wannan ita ce ibadar mu dole ce la ilaha illallah tsarin gashi nan malam shi yasa mumini har ke cewa idan musulmi da ya san addini ya kuma karanta kimiyya science to addini imanin shi zai kawo kwarai domin abin da yake gani na kimiyya sai ga to ai ga fasara alita raftun saboda ka Allah ta'ala wato walahul mulku kuma mulki nashi ko kuma sai gabatar da mai aljar wal majrur ina aljar la ina majrur hu akwai idmari ko izhari ne akwai idmari ina kuna ce ku izhari ne za ku ce walillahi aina walillahi kuma da muka sa hakuri na wakiltar lamirin lafzul jalala ai walillahi mulku Allah shi ke da mulki yau mai yin fi sur ku kuma tuna ranar da za a yi busa a ƙaho malaman mu kan yi bayanin busa kan kasance kusan a mataki uku wani fuka fi suri fasa'iƙa man fi samawa ta arziki can ƙarshen suratu azuma ko busa a mutu sannan busa kowa ya taso ta ilaha illallah a hadisi mala'ikan da zai busa ƙaho kiyama ta tsaya ƙahon na nan a hannun shi a riƙe tun da Allah ya halice shi bai ma aje a ƙarba don kada Allah ce to busa ya ɓata lokaci tun da aka yi shi ibada shi mu ko kaga ibada so biyar a rana ne muna da intervals da yawa amma duk da ka da yawa cikin suna kasara zakka a dukiyarka ba a ce ka fitar da zakka ba sai in dukiyar ta ke wani jalli yanzu kana magana kusan miliyan nawa ne to ka ji kudin yanzu har ma har miliyan da ana magana dubu ɗari da ɗari tukun kuma sai shekara ta yi kenan an baka rara in ka noma amfanin gona ne sai amfanin ya kai ausu kila biyar shine sa'i 60 sa'i 60 in kai lissafi kwano 300 ke tiya 300 sai ka noma abin da ya kai wake shinkafa ibro a tiya 100 tukun ka raba gida goma ka fi da talatin saboda in ka kasafta 300 gida goma akwai talatin talatin haka ne shi ne ka duba kamar shi wancan mala'ika tun da aka yi shi yana rike da wannan kawai shi sa Allah ya kira su ce ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar Allahu akbar alimul ghaibi wash shahadati Allah shine masanin al-ghaib abinda ke koye wash shahadati da kuma wanda yake na fili ba wanda ya san gaibi sai Allah wanda biyu da awar zai gaya maka abin da zai faru gobe da darasa yake ƙarya amma tare da haka Allah ya aje mana alamomi na faruwar abubuwa bai aje alama ga mace mai ciki ba haka na zuwa asibiti ana mana ana mata awon ciki har ma suna ba da ranar da ake tsaron haihuwa wannan ilimi ne ba ne har likita ma zai iya cewa za ta haifi ɗanan likomin kama ka tambayi likita za ta ɗanan likomin zai shekar na kafin ya mutu likita ga yana sannan kuma sani ya wuce likita eh ka gano mace za a haifa da allah wane ne mijinta nan gaba ga yana akwai likita da zai iya babu gaya min likita wace makaranta zai yi wani digiri zai yi wani kos zai yi zai tafar da yawu sau nawa zai yi kuka sau nawa zai yanki loma kwaya nawa makwallatan ruwa sau nawa zai ka likita da allah ba ni labari haka ba wanda ya san wannan sai wahidun ahad gaibi kenan ghaibi kuma iri biyu ne akwai ghaibi nisbi akwai ghaibi wato mutlaqi ghaibi irin na dangane da kuma ghaibi wanda yake saki ba kai to Allah shine masanin ghaibi wa shahada da abin da ke fi wa huwa al-hakimul khabir Allah shine al-hakim gwani Allahu akbar al-khabir hmm masal mai bada labari ka duba sha'ala ɗazin na kallon a intanet ɗazin nan ina kallon taron da aka yi na majalisar da ake kira ta ɗinkin duniya a zaman su kewaye na 78 7x session na onga united nations general assembly onga sai shi shugaban da aka nada ya jagoranci session na bana ɗan ƙasar tobago ne and trinidad latin america kowa in ya zo wanda ba ce kowa ba sai a ɗan gashe shi a masaka manyan duniya kasashe ba mai kula shi da cikanka sai da su yi jawabin su ba ba abinda nake isa Allah wannan ba duniya ce ake wannan birni nan ne ake zama a ƙulla sharrin da za a yi da makirci to amma saƙon shi ne hikimar ubangiji sai na ga wannan daga ƙasa kaza shugabannin duniya ne amma ka dukkaninsu mutane ne kowa yana da kai kowa yana da kafa kowa yana da kwamfaso kowa yana da agara sai dai wani ce ni daga ƙasa ne wanda ta ci gaba kai kuma ko bai fata akwai wanda in zai yi jawabin kawai sai a tashi a bashi saboda ba a ra'ayi wasu su ce ya kamata wannan majalisa ku sai ku canza ta akwai zalunci akwai kaza kaza ya za a ce kasashe wajen fiye da ɗari guda biyar su ne wakilai na security council sai abin da suka gada mata ku duk abin da ɗarin nan suka yake ƙasa ɗaya wanda take da kujerar ƙememi veto power in ta rusa yau zalunci amma sai allah ya daga musa ƙafa a nan suke zalunci hikimar ita ce la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu as-salihun inama yi akhiru ce karka ɗauka abinda azalimai ke yi na gaba ya kafala yana ba su lokaci abinda nake cewa ana zalunci ban ce ba a kamanta adalci irin na duniya amma hakikanin adalci ku sakarwa al'umma wai mara su fi tsara su yi addini duk inda duk inda aka cuci musulmi ku kai musu ɗauki ba son zuciya ɗauka ta daga cikin hikimar ubangiji a cikin abin da na hanga kowa da kalar shi amma kuma da harshe yake magana inda aljin zai zo wurin ba za su rare shi ba dan ba tare shi ba haka in ka shiga dunar aljannan kuma inda mutum zai je ba a ta tashi dan ba dunar shi to Allah shine al-hakim wani al-khabir ka tafi da nisa a hausar da muke yi bahaushe duk inda ya fito in yi magana in ka san hausa da al'adun hausawa ka san bahaushe ne ke kaza ne haka ne ba sakwace a ka san sakwata ne ka tsina ka san wai wannan hikima da Allah ne dan ku san duk da arab dan ku ba wai dan ka wani ba to Allah shine al-hakimu wani al-khabiru masani wanda ke ba ku labari kan duk abin da kuka yi aya ta gaba وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين wa iz ka tuna lokacin da qala ibrahim annabi ibrahim ya fada li abihi gababan shi wane ne azar to shikenan sunan mahaifin shi azar wasu a azar ai da baban shi bane Allah ya fada kike ci ba shi magana ka zamu bi a sunan baban shi shine tara mutuwa التي إذ قال إبراهيم لأبيه وآذر الآن آية 70 lokacin da annabi ya gaya wa mahaifin shi azara me yace da shi a tattakhidu asnaman al yanzu baba ka mai da gumaka ababen bauta tun yana yaro ya yake fadakar da mahaifin shi a tattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin fi ai ba fada bane yanzu baba anya gunki za ka ɗauka abin bauta? na'am? da kai da mutane ne ka sai ce ne ka ne a raka ina ganin ka baba da kai da mutanen ka fi balalin bi kana cikin bata wadda take karara domin bata ai ba ta wuce mutum bishiyar da Allah ya halitta maka ka zauna ka sha inuwa kuma ka ce kana bauta mata arabtum to wannan shine abinda annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ya gaya wa mahaifin shi sai Allah ce
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك ينك جئنا تنكر حكني نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من المؤمنين haka muke so mu nuna mishi cikar sarautar da Allah ya ajiye a cikin sammai da kuma ƙasa wali ya kuna minal muqinin don ya kasance daga cikin masu iƙani yaƙini ko ba ta an yi magana kan yaƙini ko? kuma ce a kudu ba ne wannan misali ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin aina annabi ibrahim alayhi salatu ya daga cikin manya-manyan annabawan Allah shi ake ce da shi khalil annabi kuma sallallahu alaihi yake cewa Allah ya rike ni khalil kamar takhadha ibrahima khalila khalil shine badadi yana cikin manyan annaba ulul azm fasbir kama sabara kullum suna rasul to shi annabi ibrahim in ka kalli rayuwar shi alayhi salatu wassalam ya rayu fiye da shekara 160 kafin da akwai zango na farko na rayuwar a iraq wannan abin da ya faru a iraq a yankin mesopotamia inda suke kira uru ko da turanci chaldees to a nan ne wannan abin ya faru a lokacin akwai sarki fitaccen sarkin nan mai ji da kanshi shi ne wa? namrud nimrud su ce namrud mutane mai kyauce lamarud har a baya an yi wasu gangancin da aka yi a sace unguwa kaza unguwan lamarud a kasar musu a kan muna da nan unguwar da Allah sun canza ya kuma mace ce manufar a yi ka zaɓi suna mai kyau ka sa abu idan ce layin jahannan a kan muna da na'unguwar sai dai su sun sa ne saboda ganin irin tsiyatakun da ake a wuri ku babu daɗi ku kuma kawai da ne sunan kawai kana'ana ake yin kukurar su sunan don Allah sai kana'ana kawai wani lokaci ana sawa ne kawai bisa wato rashin sanin menene abin da ya faru nake cewa wannan kissa ta annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce da baban shi kaza kaza abin ya faru ne a wancan kafin daga baya ya kaura ya kuma filistin ya kuma masar daga nan hari ainihin makka inda ya zaunar da misali iyali shi kun gane ko to allah ta'ala ce mun nuna ma annabi ibrahim ne tarin mulkin ubangiji don ya kasance daga cikin bayi masu sakankancewa kun tana lokacin da ya ce ubangiji ka nuna mu yadda kake raya matattu wace aya ce rabbi arini kaifa kullum كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من فجزء har zuwa ƙarshen ayar Allah nan yadda yake raya matattu tsuntsayen nan guda hudu ka ɗauke su ka gudu ka cakuɗa naman ka riƙe kan ka kira su kan kowace ta zo ta haɗu da jikinta ya ce la ilaha illallah Ibrahim Khalil Allah ya jarrabe shi abuwa da yawa daga cikin jarrabawa an yi jifa da shi a ne a wuta daga ciki an ce ne ya yanka ɗan shi da yake so to Allah ta'ala ya ce da mu an jallawa ala mu nuna mai mulkinmu da isanmu a sama da ƙasa don ya kasance daga cikin masu sukankance falon ma janna alaihin laifin فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فذا أبن دي فاو أديوان من ينكي نئرات ألوك زمن سركي shi ne marot a lokacin da jan lokacin da dare dare shi ne janna alaihi kakwa lokacin da dare ya duhunta a kan shi ra'a kaukaban sai ga taurari reras a sama to sai yake so ya nuna ma domin a lokacin akwai abinda suke kira wato gumaka daban-daban 'yan taurari na yi 'yan wata na yi ko ba ka ba subhanallah shine wata kisa da muke karanta wani kirsa ya je kasashen laraba a zamanin jahiliya lokacin da musulunci sai kirsan ya ce na zo ne in kira ku suka ce zuwa ga kusa zuwa ga bautan Allah uba Allah da uba ru suka ce to mu ɗayan ma da muhammadu ke kira ba mai kira ne ka kira mu zuwa guda uku ɗayan tukun ka gamsar da wani tukun so muke mu gane ɗayan nan nashi ka gama magana guda uku kaga ba aya ba hadisi suka dan kwafa shi to su a lokacin suna da abin da ke kira plurality of god allori da yawa arabtun to da dare ya ga tauraron su ce ah haza rabbi ni ma wannan tauraron shi nake bautawa yayi ne saboda me ya ji hankalinsu ashe yana da matukar muhimmanci ka samu hikima wajen da'awa ko kuwa kuma ka je kauye da ba su san menene tauhidi ba kamar da duk kuka fara ba ku da tauhidi ba ku kyauta ko na malami ana gaya min ko a masar ne an tura shi karantar da addini a brazil kuma aka sauke shi a unguwar embol a dai brazil ne kasar pele hikimar da malamin ya yi shi ma sai sai traxit ƙwarai malam da kayan shi ma sai fito filin ƙwallo a da kita molasus aka ci mashi Allah wannan ma na ya sabon da yake yi da haka aka ce janyo su to shi kenan ku zo mai an sharɓar da gumi let's go and yeah let's go and pray to kaga abinda nake cewa ba wai wani abin kirki ba ne ita an wata hikima ta jahi haka misali udu ila sabil rabbika bil hikmat yanzu misali sallah da takalmi sunna bata ce mai ba amma kuna yi annabi ce ku yi sallah cikin takalman ku amma yanzu ka zo masallaci da kafe ka shigo da takalmi sai za matsala tare da kuma in ta kama muna yi in ta kama da kai ma ka ce in ta kama da ba ta kama ba ina ce da ku za mu yi sallar juma'a yau ba juma'a ba to juma'a za mu yi karfe tara sallar juma'a za ku zo? a ban yadda ba ba za ku zo ba a ce tumanin ne ba shi ga wata hanya daban ba wata hanya ba ne ya tabbata a hadithi wajen karfe tara zubair mu yayi zamanin sahabbai an malamin suka ce ka ga mun ya tabbata a sunna amma wanne ne ya fi rinjaye annabi ce har yaba duniya wancan da aka yi ya sani amma bai hana ba akwai salon approval to ka tafi zuwa ga wanda biya mana ina amfani ka kawo farraka kan mutane ko da abin ya inganta kaga akwai abin da ya inganta ba dole bane ka bar shi saboda al'umma zan da yanzu nace da ku ga naman doki na kawo muku ba za ku ci doki kuma ya tabbata an ci doki a gidan manzo Allah doki nace amma ne nake magana ba zan ci ba dan masaba ban taso a kasata ina ga ana ce musu amma ba zai in kare in kaci ba kenan akan bar halal wataran ankle ɗinka in ya saki mace za ka aure ta amma zai yi a ƙasar mu ka kai ta da nisa abokinka da kuka yi langa wasan bante tare ya saki mata ka aure ta angor sai dai ka bar gare shi ke magana kina abinda nake cewa lokaci abu kan zo in ka kalle shi da kyau saboda maslaha sai ka wata na fata an gane ko hikimar da'awa ce ƙauye muka taɓa zuwa cikin ƙauyukan ma'anin ƙasar kano sun shekaru 25 yan umu ne hausa maguzawa amma a da maguzan sai muka je sallah a ƙauye nan ƙasar ne sai aka ce da su ƙyala yara ai wasu wasu mutane da ake cewa su ɗan shiya ba wani ɗan shiya haka kawai yawon aka gaya mu sai wani ce da su tsaya za ku gane ɗan shi za ku ga sun ɗora hannu a kiri a ce kashi wannan bai san su ba shi to shi auren shi alamar shi aka ɗora hannu a kirji kuma kai ka san sa hannu a kirji mai ne sunna ya za ka na ce da su kowa ya saka hannun shi suka ce malam ce menene malam ku saki malantar kenan ce da ku saki a hikima ce to hikima ce a da'awa shekara goma daga port harcourt muka hau flying boat zuwa masarautar wani sarki a kasar ejoland mai sarautar amana yambo teku za ka hau ga tekun nan ya saje da samaniya muka je masarautar shi ya fi shekara goma kuma a masarautar shi ga goma rindima rindima ya ce ina sun da Allah fi sallah a muna goma kan ba masallaci ce musulmi kuna kin mu inda kun zo fada ina muku maraba amma da Allah ku yi sallah ina son gaya kuke sallah kuma ga goma ka a wurin da wahala kai sallah ba gunki a gaban ka ya za ka yi ina sun tambayi matasa in ka ta faru da ku ya za ku za ku yi sallah za ku yi kwarai ne zai hana fa'ina ma tuwallo ba samma waje kwallo muka yi sallah ina rama da gunki da muna da ba sai mu bugi abin banza ba muka yi sallan mu muka tashi sai ce to na ba ku fili ku je ku gina masallaci a masarauta ta kaga ba mu kyamace shi ba saboda wannan yana koya mana ainihin menene wato hikimar da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi haka ne ya nuna musu wautarsu shi nan bangaren nuna wauta ne sabanci wautarsu ne kuma ba ku misalin bangaren jan hankali a su gane ɓannan su tukun shi ma bangaren hikimar ne na fata an gane kuma irin wannan malamin mu suna da irin wannan hikimar da yawa imamu abu hanifa wani ce da shi ba Allah shi ba Allah ya to shi kenan sai ce kuma ina kiran ka a zo a yi debate aka taru wajen debate abu hanifa ya zo a makare sai mutum ya ce to ai na ga mu kun ga ji tsoro bai zo abu hanifa ya zo daga baya ce ai na makara ne saboda na da jirgi ne na ruwa ya makan shi lodin kaya ya kai kan shi inda zai aje kayan ba matuki a ciki sai shi wanda mutum ya ce malam karkare na mana hankali ne ya ma haka zai yi faru sai ce ba zai ba ya ce amma kuma kai yadda cewa duniya da rikicinta ba da direban mai kulawa da ita kaga a hankali hikima ne ba mu gane ba ne imam shafi'i tsawaita karan tsawaita muku a cikin kissa shi kuma wani ce da shi ya shafi yanzu ka ce kuna cewa Allah zai mashi ɗan azaba da wuta to ai da wutan Allah halce shi ba ku faɗan to ya za a yi Allah ya yi shi da wuta kuma ai mai azaba da wuta shafi'i ya shiru can sai ga tarin ƙasa laka sai mulmulo sai da ki fuskar ya ce kai kai kai ka ji zafi ne kai ma da ƙasa aka halice ka to shi ne ai kulikta min at-tin wa azabtuka bit-tin hikmatun baligha fama tughni an-nufus wani lokaci baka bukatar aya arabtu suna nan da yawa irin wannan misalai bai hude ya ce da wani zaman cikin khalifofi ya sai da mai rijiya sai bai hude ya ce ni rijiya na sai da maka banda ruwan ciki ya to ai ba ta ba sai haka za a yi kaya kaya sai magana ci jagun alkali sai alkalin ya ce to abinda za a kai bai hude kwashe ruwanka ka bar mishi rami ka taɓa ganin haka ya faru ya ce in wannan ba zai yi ba to tun da yana aje maka ruwanka a cikin rijiyar shi ka biya shi ladan ajiya fabu hitar lade ka fara annabi ibrahim alaihi salatu wassalam فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب لافلي لوكacin da tauraruwar afala ta fadi haka ne ko ba ka ayata ba ko bakar da ba to iqra iqra iqra kace bakar ta ba gama ce to karanta ta alarama bai karanto ba ne?
ta wasan din ce ba a kammala to kammala ta sake karanta ayar musamman albarkacin karatu فلما جن عليه الليل رأى كوكبا نعم قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما جن عليه الليل lokacin da dare ya duhunta gare shi shiwa madalla ra'a kaukaban sai ga tauraruwa mai haske qala sai ce hadha rabbi jama'a ga ubangiji da ga masu bautan a ai mun samu aboki ashe ba abokin rigimin bane mainan sai ja su zuwa ga wani abu sha da hannun dama قال هذا ربي فلما أفل can sai tauraron ya surmaya kuna surmaya sai ya bace tauraro a sama na'am ba yana bacewa ba shine a falake a'a sai ce ni kan la uhibbul afili sai to wani irin ubangiji ne na gan shi a sararin samaniya ina murna ga ubangiji kuma ya ɓace wani abu ya dasashe shi ni ba na son irin wannan ubangiji kana dukkan kaci annabi ya bauta ma ya bauta ma tararo abin hikmat to kaga su waɗanda suke kan wannan bata sa fahimci a abin da ya faɗa nan fa gaskiya ne idan Allah ya rubuta musu shirya aya ta gaba malam فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي an tashi daga tauraro ko to kuma da ya ga wata bazigan ya fito cikin haske shine bazaga kenan qala sai ce hadha rabbi wannan shine ubangiji kana nufin ya ce tauraron ubangiji wata kuma tauraro allolin shi nawa kenan bayan shine kana hanifan muslima wa lam yakun minal mushrikin hikima ce ta da'awa da ya ga wata sai ce a'a ga ubangiji falan ma a fala shi ma watan sai ya gushe kala sai ce la'illam ya haɗi ne rabbi la'akonan na minal ƙaunin dole kai ne fa idan Allah bai shirya da ni ba zan kasance cikin mutane batattu technically yana nufin su batattu ko kuwa inda hanga ta ce eh mutumin nan ba gaskiya yake to akwai matsala ɗaya ta gaba da ya ga rana fa ban san ko da sauran lokaci ba ci gaba فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر na'am فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر tauraruwa ya aika musu sako wata ya aika sauran rana can da ya ga rana ita kuma bazigatan ta tunkaro da haskenta su ce yawa haza rabbi haza akbar wannan shine ubangiji duk ya fi su girma shine akbar saboda kaga hasken rana a yafi na wata ballantana sarari yace haza akbar madalla ga ubangijin gaske kwanci tashi ita ma rana falamma afalat lokacin da ita ma ta surmaya mukan ci rana ta a'a da hausa dai sananniya ta faɗi ba muna faɗa ba rana ta hudu rana ta faɗi to ta surmaya kenan shi ne afalat tauraro ya surmaya wata ya surmaya haka rana ita ma ta surmaye ta faɗi aito a jere guda uku to da ya ga rana afalat to an je kurunkus an ƙari ƙarshe kenan to daga nan sai annabi ibrahim ya ce kai ya ƙaumi inni bari mimma tushrikun ya ku mutane na na yi baran-baran da ku game da wannan shirkan da kuke yi to misa bai kai tsaye bai ce kuna shirka ba a hikima ko ba kawai ya tabbatar musu da hujja ko yan taurari don mai ya ɓace wata don mai ɓace rana don mai ta ɓace ko duk babu su Allah na ɓacewa ne jalla jalaluhu to waɗannan hikimomi ne da wato ainihin annabawan Allah suka rika kamar da na baku misali a rayuwa dole suka sami hikima ta dawa ko kazanka kake so ka kama ta ya masa dabara ko ba ka malam bera da mai ake kama shi da dabara da hikima to Allah ka azurta mu da hikima mai kyau da fahimta mai kyau hana lokaci kalmi anan za mu tsaya ina roƙon Allah cikin ramar shi da baiwar shi ya mana albarka gaba ɗaya ya azurta mu da karanta Qur'ani da fahimtar shi yadda ya kamata da bayan inda muka yi daidai daga Allah ne Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya da jihar mu ka zauna da mu lafiya da ƙasar mu arziki Allah ka danka hannun musulmi dukkanin tashin hankali Allah ka tsare mu da shi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ka ba mu gaba ɗaya waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imanin Allah ka ji kansu ya ubangiji duk masu sana'o'i Allah ka sanya albarka cikin sana'ar su kuncin rayuwa Allah ka kauda mana shi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to yanzu kai ba kana tambayar ma hukuncin taimaka mata a sake ya kamata ka tambayi hukuncin abin da ke ya halatta ko ba ko so kake kawai ka samu lasisin auren ta ko ba to da farko dai ta kuma ka taimaka mata ka taimake ta wai court and uncourt me kake nufi in har ba ta cancanta su ke ka ba ka taimaka ba ta kai ba su kaddara mutumin kirki ne salihi na gaske ta kuma fitinanna ce kuma an ce duk matar da ta nemi miji ya suke ta ba da laifin da shari'a ce da an haramta mata to kaga mu ba mu san wani irin yanayi bane ita wannan matar take to zaka bai kamata mu wuce wurin ba tukun sai mun san menene ya kai ga har ta nemi suke har ta kace na ka mata la'alla kai da ta zo da matsala sai kaga kawai ta baka sha'awa ta kawo ta ba shi ka kyasa in ji ba shi sai kaga a barin ce maka miki tun daga abu koyi ya fito gudu kana son sauraka sai mun san da farko tukun sa ka yaka to kaddara mutafi ba ka da matsala wallahi zalunci zalunci da yake ya kai inda ba ciyarwa ba ka za a takaice dai ba ka da laifi wajen magana ba wani allah ina son rabu ba ai sai ka nuna masa ce sai ku yi hulɗi ko kuwa hulɗi ku je abinda kika kashe na ainihin ya kashe na aure ki biya shi sadakin shi ya biya ki dubu ɗari biyu dubu ɗari ko kaza ba shi kanin ki da wani ba shi ne suke zobe ko zobe ba to abin da ya kamata zan taimaka mai ke a fara wannan a fara wannan sannan na biyu ya kamata iyayenki da suka aura ne sun san da wani abin da yake so ki a takaice duk matakan da suka cancanta a shari'a kabi kafin ka taimaka in ya zama duk abin da ake bukata na sharaɗi so waitammaci shuruku wan tafatil mawani'u sharuda sun cika almawani'u in tafat sun koru to shi kenan ba sai an je ma kotu yawanci zuwa kotu ai ba daɗi ba ne ba a so kama da ruwa ta kansa ba wa ko ta saboda haka in aka je kotu alƙali ya ce to shi kenan ga hanyar da ake bi a sake su sai ka ce mata to mu ɗauka wannan an yi shi sai mu je ga tambayar dole sai na wancan makafi na kuma bada amsa to shi ya halatta ya aure ta ha me zai hana in dai ba dama kai ne mijin nata ka sake ta kuma kuma sakin nan uku ne ka haɗa baki da wani ya aure ta don ya saki ta turo wurin wanda ta sana haram ko sai ne idan haka ne amma ba ɗaya ƙanwar biyu kawai ya saki ta kuma ta cancanta ya aure ta ba wancan iskalin to sai mu je ga amsar ka kwarai ya halatta ka aure ta kuma so illa iyaka karka bari wannan ya haifar da kuma misali kamar gaba da mummunan fahimta da tsamin dangantaka tsakanin ta da mijinta na baya ya ɗauka kamar sanar yankan baya tare da ya halitta da Allah sa an fahimci wannan amsa da kyau wallahu ta'ala a alam wa bi hibta ko
assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam Allah ya maka albarka wa iya wa iya yake cewa malam dab da magariba sai al'ada ta ta yanke kuma kafin na je na shirya na samu sarki amma ya sallar magariba malam sallar azahar da la'asar menene hukuncin su a kaina da kuma ta magariba
a ita a zahar da la'asar ne a tsammanin ya yi amince su ina bin su gab da magari haka da ke a zarban da ke la'asar ba a yi a zahar da la'asar an wuce wannan zangon ana tsammanin ki sai dai in kina nufin ba ki samu ki sallaci a zahar ba da la'asar ba ya zama kamar bashi ramuwa a kanki o tana cikin kwanakinta na al'ada wanda ba ta yi a zahar da la'asar ba sai magariba dab da magariba sai jini ya ɗau to ita a zahar da la'asar lokacin suna nan ko lokacin da riga ne lokacin su ya riga ne an gane ko mai jinin al'ada ba ta ramsa ita ce ka'ida alaiha qada'u sawmi duna salat mace za ta rama azumi amma ban da sallah sallaki ta azahar da la'asar kina cikin jini har lokacin ya wuce ba ki samu kin sallace su a lokaci ba lokaci ya wuce tun da magariba ta daga ta kawo jiki da kin gaba magana a zahar kina lokaci domin ina fahimtar rana ta faɗi in ku kira nufin a'a akwai sauran hasken rana shi ne lokaci da suke kira ne na daruri idan jininki ya ɗauke misali saura ka ce minti goma rana ta faɗi da lokacin daruri kenan za ki wanka ki sallaci a zaɓar nasa don lokacinsu na ƙurace in ku rana ta riga ta faɗi ta surmaya jinin ya ɗauki su ba magana ke azar ba magana ke na asar abinda ke gaban ki yanzu za ki wanka ne ki sallaci ne magana Allah sa an fahimci da kyau tabbar
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa Allah rahmatullahi ya saka alkhairi.
wa iyyakum kwana yake cewa mahaifinmu ya yi jinya bai rama azuminsa ba har ya rasu ya salam to menene hukunci azumin akan wato wannan sai tuna min da wani dan uwa da zan shiru wani tafsiri ne ce malam dan Allah amma ne shi na ba shi da lafiya sai dai na daga shi na cicciɓa shi ya sallah na roƙon addu'a ta dan uwa na yadda sako ga al'ummar annabi da kai mana kyakkyawan zato muna roƙo Allah ya ba shi lafiya kuma ba shi kaɗai ba duk marasa lafiyar mu wannan al'umma muna mu juna addu'a Allah ya kare mu da lafiya amma dangane da maganar mahaifi wanda ya jinya har yi rasu ta ce da ramu har yi rasu Allah ta'ala ce kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra bakara 180 da uku zuwa duk wanda cikin ku ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya to ya sha azumi to ya rama a wasu kwanaki na daban to ka'idar rama azumi ga mara lafiya idan rashin lafiya ya kayar da mutum ya kwantar da shi Allah ka ba mu lafiya da kwantar da bana kuma ya warke to abin da ya sha na azumi sai ya rama don ya warke amma ya kwanta rashin lafiyar nan ba bai warken ba har ya rasu ba ramuwa ƙa'idar ya rama sai in ya warke don ya ce fa'idatun min ayyamin ukhar a wasu kwanaki na daban kwanakin mai lafiya to bai tashi sun haka magana ya'ya su rama da mata su ba haka mai duka ya ga dama jalla jalaluhu cewa ajalin shi kenan kuma Allah ga dama sai kankare da duk zunubai shi Allah ya na saboda ubangijin ka karim ne generous sarata ba magana ya rama amma idan ya warke daga wannan ciwo kowa ya ga shi masha Allah jiki ya kyau ko ba kuma ya saka ci bai rama ya sake wani ciwon ya mutu a ciki to wannan ciwon na biyu ba ramuwa amma wancan sai a rama don shi ya samu dama da ya amfani da dama Allahu ala wannan mai tambaya ta karshe yake cewa dan Allah malam sana cikin addu'ar ka na cikin bukata yau da su ni ma ina bukata ka sai wai kware su muke dukan da gaba ko wallahi subhanallah yan uwa Allah ya faɗa a sura ta 40 aya ta 60 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين غافر kenan aya 60 ubangiji ce ku roke ni zan amsa mu wannan tabbas ne. addu'a ita ce mun addu'a ita ce mutum shi sa kullum muna ta jin hankalin mu mu daina sakaci da azkar na safiya da maraicen wallahi malam muhimmancin su ba kaɗan ba kullum kai ta abuwa yara a koya musu na san gidajen da uwar har ta haddace yansu ba sa bukatar ma duba littafi za su yi safiya da maraice in ta kama to duk wanda ya ce kuma kai min addu'a ya kamata ka mutunta shi don yana ma kyakkyawan da tuni mu kuskure ne ɗan uwanka ya ce kai min addu'a ka ƙi mai ɗin a ƙashin gaskiya sinadarin amsa maka addu'a kai ma ka ringa sa musulmi a addu'a a sujudanka Allah yana son wannan dan ba wanda ya san kai mai ko ba ka je tsakaninka da Allah wannan akwai purity of intention sinadari ne babba da Allah mu saba da ku kama sunan malaman ku da suke karanta da ku alkhairi ku musu addu'a ba sun tambaye ku ba ku kama sunan sarakuna da masu mulkin ku musu addu'a duk musulmi ɗaya ɗaya ku kai musu addu'a ku ce ya Allah ka sanya albarka ga al'ummar annabi to balin tana iyaye ka ɗora goshi a ƙasa ka yi uwar ba na so ku samu muhimmin lamari ‘ya'yanka su sami rabo mai tsoka na addu'a ka gare su an gane ku? ku shi yasa aka ce ku ji tsoron addu'a musamman wanda aka zalunce shi wallahi ni addu'a Allah zai amsa ko shakka ba nabi ya ce ku ji tsoron addu'ar da aka zalunta saboda ba ta da hijabi tsakaninka da Allah Allah zai ce la ansurannaka walau ba'da hin zan taimake ka no matter how long ka ji tsoron wannan ku yi masanoyin ku addu'a ku yi siyasar kasar mu addu'a Allah ya gyara haka da dalilin tsine wannan babu alkhairi wanda Allah ya jarrabe su da mulki kai musu addu'a saboda kai man an jarrabe ka ya za ka yi da abu ne muhimmi muhimmi muhimmi hatta gishirin gidanka da za ka yi miya ka roƙi Allah ba ka ce gishiri kuma wannan abu la ba ba Allah wallahi sai talauta ka ba ka da kudin ciwo ba yadda ka za ka ɗan uwa ina maka addu'a kuma in mai maka ina maka yana da dukkanin ‘yan uwana musu bukatunka Allah ya biya maka biya mana gaba daya wanda kake jin tsoro Allah ya kare ka da shi mu ma ya kare ya Allah bawanka ne ya roƙi a roƙa maka shi a roƙa masa kai ya Allah da duk mun shigo nan ya Allah muna haɗuwa ne lokaci lokaci dan littafin mutum ya kace domin shi ne tsarin mulkinmu shi ne tafi mu zuwa ga lafiya to albarkacin irin wannan zama ya Allah muna da bukatu kafi mu sani Allah ka biya mana muna da abin da muke tsoro a duniyar mu da mutuwar mu da kabarin mu Allah ka kare mu gabar mu duk inda alkhairi yake nesa da kusa Allah ka tabbatar mu Allah ka kare ƴaƴan musulmi daga kowace irin fitina shari ga shi ne yana kankaro ƙasar nan ta akwai 'yan tallar lgbt plus q suna nan sun shigo kasan nan da ajandodi iri iri iri iri last week na lecture a abuja mai tafi lgbt plus the way out mai asalin su mai tarihin su mai jikin manufansu suna son su canza ma'anar jinsi a ta kai yanzu nan ma namijin kar a ce ga wani he ko ga wata shi a'a to me kuke bukata wai a canza halittar wani kuma tsarin ku na ja'irci ko ke so kuma wai dole sai mun amince da shi to ina magana muna da yancin kai kenan to yaran da ke zuwa karatu kuka a waje idan kuma da hankali dan sun fara shigo da abin cikin hatta manhajar karatu na makarantu kuma da hankali ku kiyaye Allah ka kare mu kare dan boye sun kare سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله